نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب في صلاة السفر باب في صلاة السفر wato wannan babi ne wanda yake bayani dangane da siffar sallah ta- ta farilla a cikin halin bulaguro wato yanda mutum zai yi sallah ta farilla mai raka'a hudu a cikin halin bulaguro na'am من سافر مسافة أربعة برود Mm.
وهي ثمانية وأربعون ميلا فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا, فلا يقصرها وman safara masafata arba'ati burudin wato dukkan wanda ya yi bulaguro dukkan wanda ya yi bulaguro nisan tafiyar burdi hudu wato wanda nisan tafiyar shi ya kai ya ɗauki burdi hudu tafiyar kaɗai banda dawowa wanda wannan burdi hudu shine kowane burdi ɗaya farsahi hudu ne kowane farsahi ɗaya shi kuma mil uku ne an gane ko a shi kuma mil uku ne to shine yace wahiya tsamaniyatun wa arba'una milan wato shine mil arba'in da takwas to waɗansu daga cikin malamai suka ce almilu alfa zira'i wato zira'i dubu biyu shine mil guda ɗaya an gane ko to amma inda suka yi lissafi daga nan zauwa nan na mutum tsaka-tsakiya sai an yi dubu biyu an gane ko sai an yi dubu biyu sannan ya ba da mil guda an gane ko ba daga nan ba zauwa nan na matsakaicin mutum to waɗanda suka tafi akan cewa kuma dubu ɗaya ne da ɗari biyar an gane ko alfun wa hamsu mi'atin zira'in alfun wa hamsu mi'ati zira'in zira'i dubu ɗaya da ɗari biyar ne su kuma sun ɗauka daga nan ne zauwa nan shine a matsayin zira'in guda kenan sai ya zamanto daga nan abin da ya kawo nan wannan abin da ya karu sai suka rage wa mil ɗin ƙarfi to amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa wato mil ɗin guda ɗaya zira'i dubu uku da ɗari biyar ne an gane ko zira'i dubu salasatu alafin wa hamsumi'ati zira'i wato zira'i dubu uku da ɗari biyar shine yake ba da mil guda shi yasa ya zamanto yanzu kilomita tamanin da ɗan wani abu shine yake bayar da mil arba'in da takwas an gane ko shine yake bayar da mil arba'in da takwas kilomita tamanin da wani abu ko da uku ko da biyu an gane na'am to dukkan wanda ya yi bulaguro nisan tafiyar da ta kai baridi guda hudu to fa alaihi an ya kasura salata to sunna ne a gare shi wato fa sannu alaihi an sunnanta a gare shi sunna wanda take mai ƙarfi an ya kasura salata wato ya gajarta sallah sallar da take da raka'a hudu ya gajarta adadinta ya maido su raka'a hu- biyu an gane ko shine qasru bil kamiyya la bil kaifiyya an gane ko adadin su zai rage ba wai kaifiyar yanda ake sallar zai rage ba yayi ta da gaugawa kamar yanda hadisi na na Aisha radiyallahu ta'ala anha ya nuna wanda yana cikin sahihai Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce, Wato, sallah farkon yadda aka fardanta ta, an fardanta ta ne raka'o'i guda biyu, raka'a biyu, raka'a biyu, a zuhur biyu ake, la'asar biyu, isha'i biyu ake. Sai aka tabbatar da ita a cikin halin bulaguro tana nan a raka'o'inta guda biyu, sai kuma a ƙara raka'o'i guda biyu a cikin halin zama a gida. kamar yadda nana aisha allah ta'ala ya ƙara yadda da ita wato ta faɗa faisalliha raka'atayn wato shine malam yace yana sallatar wannan sallah din mai raka'a hudu ya sallace ta raka'a guda biyu illal maghriba fala yaqsuruha face dai sallar magariba wannan ita ba zai rage ta ba saboda ita wutiri ce ba ta da rabi raka uku ce in aka ce rabi zai yi shine in ma ya ɗaya da rabi kenan ya sallame ko ya ɗago daga ruku'u ko kafin ya tafi ruku'u to kaga idan ya haka kuma an samu cakwakiya shi kuma idan ya raka'a biyu ya huce rabinta kenan kaga ita sallar magarba ba a rawaito cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi ƙasarunta ba kuma hakanan ba a rawaito cewa sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu sun yi ƙasarunta ba ta hanya wanda take ingatacciya an gane ko ba wata hanya wanda ta tabbatar da cewa annabi ya yi ƙasarun magarba kuma ko ya yi ta bulaguro a tsawon rayuwar shi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba magariba ta kama shi so da dama a cikin halin bulaguro amma abin da aka rawaito shine yana cika ta yana yin ta a uku an gane ko hakanan ba wani ɗaya daga cikin alkhulafa'ul arba'a wanda aka ce ya yi ƙasarun magariba to don haka dukkan waɗansu atsar da za a kamo a ce ko an yi ƙasar magariba waɗannan atsar ɗin ba su tabbata ba kamar yadda malamai suka faɗa na'am ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المسجد وتسير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء wala ya ƙusur sannan kuma ɗan bulaguro ba zai fara yin ƙasaru ba ba zai fara yin ƙasar ba hatta yi jawi zabiyutal misir wato har sai ya gitta ga ɗakunan da suke cikin garinsu wannan garin da zai fita daga cikin shi ya yi bulaguran to ba zai fara yin ƙasar ba har sai ya gitta su har sai ya fice su ga baki ɗayansu gidajen da ake jingina su zuwa ga wannan garin guraren da aka ci gaba za ka ga wata birnin tsakaninka da cikin gari da kuma inda za ka fara inda za ka fara rasa ɗauɗawar gidaje wanda ake jingina su da wannan garin sai ka yi tafiyar mil goma saboda kawai za ka ga cewa hili guda wani babban hili mutum ya siya kare ashirin kawai ya kewaye shi za ka ga can gaba kuma in ka je ga ɗaki biyu ko uku a ce maka mutane sun ƙaurona. kana tafiya hallo can ka tafi ka ga wani katon hiri shi ma an kewaye shi da wani yar burka a ce shi ma wannan gida ne da mutane a cikin shi kuma duka za a ce ta iso na irin kamar niyami yanzu niyami in ka ce kana son hili jidali ne aika same shi a kusan gari din an sai da kararruka na kurkusa aka ga cewa duk na manya ne to irin waɗannan to ba zai fara yin ƙasaru ba har sai ya nesanci har sai ya gitta wato gidajen da ake jingina su zuwa ga wannan birni nasu wannan gari nasu da zai fito daga cikin shi wata sira khalfahu waɗannan gidaje ga baki ɗayansu su zamanto a bayan shi ya ba su baya laisa shay'un minha babu komai na waɗannan gidajen baina yadaihi a gaban shi wala bi hidaihi wala a dabra da shi wato ba wani gida wanda zai hango a can gaban shi ya ce wancan mako ai in aka mai bagana ca yake shi ma a cikin garin yake shi ma ɗan garin ne kuma babu wani wanda suke kunnan doki da shi wanda suke seti ɗaya da shi wanda suke hannun riga daga cikin gidajen to yanzu a wannan lokacin sai ya fara yin ƙasaro an gane ko na'am ثم لا يتم حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من الميل ثم لا يتم malam ya ce sannan kuma ba zai fara cika sallah ba ba zai fara itimami ba shine mai raka'a hudu ya dawo ya yi ta raka'a hudunta ba zai fara yin ta ba hatta yarji'a ilaiha har sai ya dawo zuwa ga gurin da ya fara din hatta yarji'a ila al-mawdi'i alladhi bada al-qasra minhu har sai ya iso gurin da ya fara kasurun daga nan sannan kuma sai ya fara cika sallah wannan shine zance mafi inganci cikin zantukan nan guda biyu aw yuqariba habi aqalla min al-mil ko kuma ya kusanci wannan gurin da mafi karanci daga mil guda saboda wani lokacin sallah za ta kama mutum a gefen gari sosai inda tsakankanin shi da gari bai huce ba tafiya ko da a ƙafa zai iya zauwa irin ka zo ka babbar gona rana ta fada an gane ku ka zo ka ka gangaro wajen kwanan maji kaga ana sallar magariba to anan za ka tsaya ka yi sallar magariba kaga sallah ta kama kana to inda a ce tun wajen kanya rana ta fada maka ka zo babbar gona ka ji ana kiran sallar isha'i to sai ka ce bari ka yi alwala ka yi sallar magariba sai a yi isha'i da kai to gaga a wannan lokacin za ka yi kasaru ne an gane ko saboda baka shigo gari ba hal yanzu an gane ko a to akwai sauran lokaci wanda za ka shigo gari saboda ba wani ɗaki ba wani gida a babbar gona da za ka ce wannan gida ne kawai a cikin garin nan yake in aka maka magana ka ce to ina gurin yake to ainihin ba a ci gabar wannan ba wanda za a ce tsakankanin cikin gari tsilif da ƙarshen gari an samu wannan tazarar mai tsawo gonakai nawa za ka huce wanda ana noma su wanda ana noma su kafin ka shigo garin bayan ka huce wancan ƴan gurin an gane ko to da haka malamai suka ce zance mafi inganci shine gurin da mutum yake halitta a gare shi ya fara yin kasar idan zai fita bulaguro sai ya iso nan sannan kuma yake fara cika sallah zancen auyo ƙariba habi aƙalla minal mil suka ce wato akwai malaman da suka tafa kai amma dai al'asahu shine sai ya shigo sai ya zo gurin da ya fara yin kasar na'am
wa inna wal musafiru iqamata arba'ati ayyamin bi mawdi'in aw ma yusalli fihi 20 salatan atamma as-salata hatta yad'ana min makanihi dhalika to shikenan to yanzu kuma wannan ita ma matsala ce wanda take mai zaman kanta dan bulaguro dama akwai almusafir lahu hukumul muqim dan bulaguran da yake ɗauke da hukuncin mazaunin gida kasan anniya ita ce take bambanta mutane dan bulaguro da dan bulaguro ita ce take bambanta su gashi dai duka aikin ɗaya ne bulaguro ne kowa yayi to amma niyyar da mutum yake da ita ce take shan bambam daga ɗan uwansa shine yace wa inna wal musafiru iqamata arba'ati ayyamin idan dan bulaguro yayi niyyar zai zauna tsawon kwanaki hudu yayi niyyar zai zauna tsawon kwanaki hudu kuma kwana hudu lafiyayyu irin banda ranar da zai tafi ranar da ya tafi bulaguro ba zai lissafa ta ba ranar da zai fito daga can ba zai lissafa ta ba an gane ku kwanaki hudu ya yi a can ma wanda lafiyayyu ne kwanakin hudu bi maudu'in a gurin da ya tafi bakunta ya yi niyyar zai zauna tsawon kwana hudu ko kwana biyar ko sati ɗaya ko kwana goma ko sati biyu ko kwana ashirin ko wata ɗaya saboda ya ɗan murmure sannan ya dawo au ma yusalli fihi ishirina salatan ko kuma ya yi niyyar wato zai zauna a gurin da ya tafi nan gwalgwadon yadda zai sallaci sallah ta lokaci ashirin sallah ta lokaci ashirin ita ma za mu ga cewa me kwana hudun ci tunda a kowace rana ta lokaci biyar ake yi kenan sallah ta lokaci ashirin ita ce sallah ta kwana hudu to yanzu ya zai yi a tammas salata to sai ya cika sallah dole ne ya cika sallah hatta ya za'ana min makanihi dalik har sai ya lafta daga wannan guri din wato yanzu zai cika sallah idan ya tafi idan kaga ya yi kasaru sai in ya tashi daga nan ya ɗako kayan shi ya zo shi bakin tasha ko ya zo bakin gidan bis yana jiran mota ta zo ta ya shiga ya dawo garinsu yanzu idan sallah ta kama shi a wannan lokacin kuma sai ya yi kasarun shi akan hanya kenan to wannan shine hukuncin mutumin da yake da yaƙini akan zai zauna sama da kwana hudu amma mutumin da baya da yaƙini baya da yaƙinin adadin kwanakin da zai yi idan ya je shi bulaguro to ba laifi zai ci gaba da yin ƙasarun shi koda zai yi wata guda koda wato zai yi sama da wata biyu ma an rawaito daga anas dan malik allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato anas dan malik a cikin bulaguro na zuwa buɗewa birane birane a dawo da su garuruwa na musulunci to an tafi sun tafi wata ƙasa wanda a wannan ƙasar da suka tafi ƙanƙara ruwa na ƙanƙara ya tsaye su sai da suke wata shida a can amma ana tsammalik yana ƙasaru a gane ko kamar yadda aka rawaito to wannan saboda shi ruwa yin shi ko tsaye shi ba a hannunka yake ba zai iya yiwa yanzu a ruwan ya kafe zai iya kuma a yi ta yi halmarici to an dakatar da su tsawon wata shida sun tafi can shi ba'adul futuhat an gane ku to irin abin da ya shafi ka tafi saboda wata bukata ta kai ka wanda kana tunanin tabbatar ta yau ko gobe amma a yi ta ja maka da aji a yi ta ja maka da hankali har a kwashi lokaci mai tsawo to wannan laye doro za ka ci gaba da yin ƙasarunka ne an gane ko abin da yake da aibu shine ka san adadin kwanakin da za ka shine wanda za ka cika sallah wannan shine abin da jumhur suka tafi a kai wanda malikiya tana daga cikinsu idan kai niyyar za ka zauna kwana hudu ko sama da kwana hudu za ka cika sallah kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi wa almuhajiruna rangwame idan suka shigo makka wato bayan an gama ibada ta hajji wato ya musu rangwame da su zauna tsawon kwana uku a matsayinsu na ɗan bulaguro amma kadda su kuskura su ƙara daga sama da kwana uku an gane ko? wanda wannan malamai a fiyin hadith nan suka ce yana nuni akan cewa ashe iqamatu akthar min thalathati ayyamin an gane ku idan mun to iqamatu arba'ati ayyamin aw khamsati ayyamin yufidu qada'a hukm musafir yana fa'idantar da yankewa hukuncin dan bulaguro yana fa'idantar da cewa yanzu hukuncin dan bulaguro ya tashi ya koma hukuncin mazaunin gida Allah sa mun gane an gane ko to wannan shine abin da malam yake nufi to ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين to shikenan ومن خرج dukkan wanda ya fita daga karkararsu ko ya fita daga garinsu amma wa lam yusalli dhuhura ma'ana wal halu annahu lam yusalli dhuhur alhali haqiqa bai yi sallar adh-dhuhur ba wal asra hakanan bai sallaci la'asar ba saboda jin dadi zai yi bulaguro irin mutumin da ko take ta bai taba zuwa ba aka ce akwai wani auren yayansu yayansu zai waɗiya armi a tawa gane ko to jin daɗi ya je shi ya gaya wannan ya gaya wannan ya kasa zama hal aka ce to kai hu mota ta zo ya ce subhanallahi yana zazzali ya ce to ni ko magarba da isha ibn yi ba ko ko azhur da al'asr bin ba kuma gashi rana ta zo daf da da fadawa aka ce ina ka je kai ce ina zuwa ina wa mutane ban kwana ka ce da zaka je ka shekara a can wani tafiyar da bata wuce kwana uku kwana hudu ba ya ce a dan a san wai in banna nan kala ji shiru saboda ka san mutanen mu muna zaune tare da su in aka ji baka na a ce kayi girman kai baka gaya ba mutane shine na je minari na gaya wa wani abokin na wanda yake zauwa na na gaya wa wani abokin na na holki na je jigayi shi ba na kusa ba ma yake gaya nan ne zai yake gayawa to alhali kuma bai yi sallar azur da la'asar ba saboda sakaki to amma kuma wa qad baqiya minan nahari qadaru thalati raka'atin haƙiƙa za a samu gwalgwadon raka'o'i guda uku kafin rana ta fada lokacin da aka ce biskin ta zo ta za ta huce da ya leƙa salula ya ga yanzu karfe shida da minti ashirin misali ita kuma rana tana kaiwa karfe shida da arba'in kafin ta fada kaga wajen a minti ashirin za a samu a yi alwala a yi komai kuma a samu sama da raka'o'i guda hudu ma an gane to yanzu sallahu ma safariyataini to sai ya sallaci waɗannan sallolin guda biyu a zuhur ɗin da la'asar ɗin sai ya sallace su irin sallah ta halin bulaguro wato kowace daga cikinsu zai sallace ta raka a biyu li'annahu safara fi waqtihima saboda yayi bulaguro ne a cikin lokacinsu don haka zai sallace su sallah irin ta halin bulaguro kenan na'am فإن بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية shikenan to fa in baqiya qadaru ma yusalli fihi raka'atayn idan gwargwadon abin da zai sallaci raka'o'i guda biyu ne kadai yayi saura a cikin su gwargwadon yanda zai sallaci raka'o'i guda biyu ne kadai yayi saura a cikin lokacin kafin rana ta fada da ya zo shi yana nawa dama biskin bakin magariba ne take zauwa shi ya zo shi tana fadawa da arba'in da ya leka salula da talatin da biyar ko da talatin da shida kaga yanzu cikin minti hudu ba zai yi a ce a yi raka a hudu ba in ba dundun gura ba za a yi ba lutsuwa ba komai to mu ɗauka ya yi alwala ma to kaga wannan lokacin ba zai ba da damar a yi raka a hudu ba ko raka a uku to yanzu gwalgwadon yadda za a sallaci raka'o'i guda biyu ne au raka'atan ko kuma gwalgwadon yadda za a sallaci raka'a ɗaya tal to sallar zuhura hadariyatan wal asra safariya to sai ya sallaci sallar azuhur ɗin irin sallah ta halin zama a gida sai ya sallaci sallar la'asar sallah ta ɗan bulaguro wato anan li'annahu tasahala fi salati zuhri wa lam yusalliha hatta kharaja waqtaha wa amma al-asr fa hatta al-an baqiya min waqtiha raka'atun aw raka'atani aw akthar an gane ko na'am ولو دخل لخمس ركعات ناسيا لهما صلاهما حضريتين walau dakhala li khamsi raka'atin to da a ce mutum ɗan bulaguro zai dawo gida ya shigo garinsu gwargwadon kafin rana ta fada za a samu raka'o'i guda biyar amma kuma bai sallaci zuhur da la'asar ba halin kasancewar shi yana mai manta su daga can yana fafutukar zauwa gida saboda dama shi kawai da shalashatin shi ne idan mutum bai taɓa yin bulaguro ba in yi bulaguro yana zuwa 'yan kwanaki kaɗan za ka ja gaji da canjin in ya tuna wannan kaga wani har kuka yake a maido shi gida saboda babu abakan hira a can an gane ko to da aka yi haka nan aka ce yau dai za a kai ka gida kawai daɗin za a kashi gida ga baki ɗaya ya hana shi murna da wannan ta hana shi biya kawai ya sallah ta sa ya mance sallah ya kira wani abokin na shiga muna insha Allah in a ɗora fada yau ko ko karhe nawa shi da ina zuwa ina zuwa yanzu gashi nan ga kar ga tike na ma hannu ko an aika maka shi a WhatsApp ka gani saboda dadin ya samu tike yanzu kawai tahiya za yi to yanzu sallahu ma hadariyatayn idan ya zo shi abokin shi ya amshi sakwata mu je mu bada mu ne ce a'a ko a zuhur da lasar rubi ba shi kuma gashi rana ta kusa fada to yanzu in dai an samu gwalgwadon raka'a biyar ko sama da raka'a biyar to sai ya sallace su irin sallah ta halin zama a gida kowace raka'a hurhudu zai sallace ta li'anna li'anna salatul asri an gane ko dada adraka waqtuha bi wujudi raka'atin aw bi bi idraki raka'atin fa akthar لأنه إذا صلى الظهر أربع ركعات baƙiyata raka'atun wahida an gane ko cikin raka'o'i guda biyar to ita kuma dama sallah ana riskarta ta hanyar samun raka'a ɗaya tal da aka yi a cikin lokacinta to yanzu adraka al'asra bi idraki raka'atin wahida min adadi raka'ati hal arba an gane ko أستوى وإن كان بقدر أربع, أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والأثر حضرية to fa in kana bi qadari arba'i raka'atin to idan ya kasance gwargwadon yadda zai sallaci raka'o'i guda hudu ne kacal ba su da yawa fa aƙalla ko ƙaranci da raka'o'i guda hudu ko raka'a uku ko raka'a biyu ko raka'a ɗaya shine ce ila raka'atin ila raka'atin hal ya zuwa raka'a ɗaya to yanzu sallar zuhura safariya to sai ya sallaci azuhur ɗin irin sallah ta halin bulaguro li'anna waqta haqa da kharaja lokacinta ya fita yanzu fa khuruju waqtiha hina fi hali safrihi fi halati safrihi yu'addi ila annahu idza arada qada'aha la budda an yusalliha salata musafirin an gane ko au yusalliha salata musafirin aika salati musafirin wato zai yi ta irin sallah ta halin dan bulaguro ne to amma ita kuma la'asar da annahu adraka raka'atan aw raka'atayn aw akthar min adadi raka'atiha wa huwa hadirun wato ya iso gida to dan haka zai sallace ta ne ita kuma irin sallah ta halin mazauni a gida na'am
وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية to shikenan bayan ya gama bayani akan hukuncin wato yadda ake yin sallar azuhur da la'asar da rikicinsu ga baki daya to yanzu kuma in taɗala ya takallam an hukumi salatin lai dangane da hukuncin sallar dare magarba da isha'i shine ya ce fa'in ƙadima to idan ɗan bulaguro ya iso daga bulaguran shi ya iso gida fi lailin a cikin dare wa ƙarbaƙiya lilfajiri raka'atun haƙiƙa gwargwadon yadda za a samu raka'a ɗaya talne ya yi saura kafin alfijir ya keto kafin alfijir ya keto za a samu raka'a ɗaya fa'aktsaru ko sama da raka'a ɗaya amma kuma walam yakun sallar maghriba wal isha'a alhali bai yi sallar maghriba ba bai yi sallar isha'i ba to ya zai sallar maghriba tsalatsan wal isha'a hadariya wato sai yi sallar maghriban raka'a uku me yasa bai ce ba sallar maghriba safariyata saboda ita maghriba ko a cikin bulaguro kake ko a cikin gari kake din ɗaya ne an gane ko ita kawai gaji ana cewa ita kulikuli ce ba ta daga ba da inda ta faɗi ita daidai ce in aka ce ka yi ta irin ta halin ɗan bulaguro raka uku dai za ka yi aka ce ka yi ta irin ta halin ɗan zama a gida raka uku za ka yi shi yasa ya ce sallar magariba talata saboda ita kiron hanya ce kiron kan hanya ce caɗi yaro caɗi babba to sai sallaci magaribar raka uku wal isha'a hadariyatan wanda ya dace a ce kasarun ya shige to ita kuma ya iso akwai saura a cikin lokacinta to sai ya sallaci sallar isha ita kuma irin sallah ta halin zama a gida kaga da yace zai raka uku ta magarba kafin ya kare alfijir da yake to to amma saboda lokacin da ya iso akwai sauran lokaci na isha'i shi yasa ya zamanto ba zai sallace ta sallah ta halin dan bulaguro ba na'am ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية
walau kharaja da a ce zai fito daga cikin garinsu zai fita da niyyar bulaguro cikin dare irin wanda ake cewa bis za da tashi karfe hudu da da rabi shi kuma muƙaddara alfijir yana ketowa karfe a karfe hudu da arba'in alfijir yana ketowa karfe hudu da arba'in to yanzu ya zo shi an shiga mota shi kenan ji an tashi yanzu kawai sai tana bai ba sallar magarba da isha'i da ya leƙa ya ga to karfe hudu ce har da arba'in da takwas da da ashirin da talatin da takwas daga minti biyu ya rage yanzu amma da ma da alwalar shi yanzu shi to yanzu fa aksar ko sama da raka'a guda ɗaya to sallar magariba salatan to sai ya sallaci sallar magaribar raka'a uku sun sallar isha'a safariya sannan kuma sai ya sallaci sallar isha'in irin sallah ta halin ɗan bulaguro wato zai yi ta raka'a biyu ne a wannan shine abin da malam ya tabbatar a nan alhamdulillahi al'ilmu inda hu subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik